a yau lahadi muna sha tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina a cikin wannan daura da mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci na abu huraira wanda wannan shine darasinmu na tara cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan daura mai albarka darasinmu da ya gabata mun ji wasu daga cikin shubuhat waɗanda masu bautar kabari suke kawo inda suke fakewa da su wajen halatta wa kansu yin shirka wannan malam ya gabata ya kawo su daga cikin wayannan shubuhat nasu ya ba da amsa a kai wanda a yau ma insha Allah ta'ala cikin darasin mu zai fara da ambaton ɗaya daga cikin shubuhat na mushrikai masu dokar kabari mala yake cewa rahimahullahu ta'ala fa in qulta idan ka ce ha'ula'i mu'tabiduna fil abwab wa'annan mutane da suke kudirce wa'annan aqidu game da mamata la ya'lamun لأن ما يفعلونه شرك in ka ce ba su san cewa abin da suke aikatawa shirka ba ne bal lau uriba ahaduhum ala sayyi inda za a bujuro da ɗayan su takobi dora masa takobi a wuya lam yuqirra bi annahu mushrikun billah to ba zai yadda ya tabbatar da cewa shi mushriki ba ne wala fa'ilun lima huwa shirku sannan ba zai yadda ya gamsu cewa abin da yake aikatawa shirka bace bal walau alima adna ilmin anna zalika shirku inda a ce zai sani ko ya sani yake ya gano cewa abin da yake aikatawa shirka ce lam yaf'alhu da ba zai aikata ba wannan shubuhar lissafi yadda malam ya ambata karfi a wajen su masu bautar kabari cewa in da ya san abin da yake shirka ne ai da gari ba wannan shubuha ce irin ta shaidan rusa ta abu ne mai sauki rusa ta shine sako ya je masa cewa abin da yake yi shirka ne kuma kamar yadda bayani ya gabata ita shirka ba a gane ta ta hanyar tunani ana gane shirka ne ta hanyar ƙur'ani da hadisi to ai sako ya jima cewa abin da kake shirka kake yi da nassin ƙur'ani da hadisi kasancewar shi mutum bai san cewa shirka yake ba ko in za a buguro da shi akan takobi ba zai yadda cewa shirka yake yi su ma mushrikai haka suke yi shi ya sa ma suke fita yaki sun san cewa za su kashe za a iya kashe su amma kuma suna kare abin da suke kai na addini inda a ce wannan yana zaman cewa hujja cewa har sai mutum ya gamsu da kansa cewa shirka yake inda a ce wannan hujja ce to da ba za a samu wani mushriki a duniya ba cewa sai ya gamsu da kansa abin da yake shirka ne ba sai ka gamsu ba in dai abin da kake aikatawa akwai nasi akwai na qur'ani ko hadisi wanda ya nuna cewa shirka kake yi to shikenan shirka kake ko ka gamsu ko baka gamsu ba wannan shine abin da shari'a take kiyawa kiwayawa a kai cewa da abin da shari'a ta zartar cewa ga sunansa ga hukunci wanda ya aikata ko ya gamsu ko bai gamsu ba hukuncin ya tabbata a kansa wanda ya sha giya sai ya kira ta da wani suna cewa shi ba giya ya sha bai maganta giya ya sha ba amma in dai shari'a a wajen shari'a cewa abin da ya sha giya ne to ya sha giya kuma za a yi masa hukunci kuma za a yi masa hukunci shi yasa lokacin da kudama ya sha giya a zamanin kuma sai yake kafa hujja da wata aya ta alkur'ani cewa ya fake da ita ya sha wannan giya ne kuma dai sai a je a tattauna da shi a yi masa bayani idan ya gamsu cewa ya sha giya to sai ya masa haddi irin na wanda ya sha giya a matsayin wanda ya sha giya in kuma ya ci gaba da zarcewa akan cewa ba giya ya sha ba sai ya masa haddi ya yi ridda saboda ya yi inkarin abin da ya tabbata na ƙur'ani ko hadisi da haka ba a neman cewa mutumin da yake shirka wai sai ya gamsu cewa shirka yake sai da in ya ce shi bai gamsa mun da yake shirka ba ne sai a ce to hukunci bai tabbata a kansa ba har sai ya gamsu da kansa cewa shirka yake wannan shubuha ce kawai irin ta shirka Allah ta'ala ya fahimtar da mu addini wanda ya faɗi wannan shubuha sai a bashi amsa qultu malam yace al'amru kama qultu haka abin yake kamar yadda ka faɗa walakin la yakhfa alayka ma taqarrara fi asbabi iddati sai dai ba zai ɓuya gare ka ba abin da ya tabbata cikin sabuba da suke janyo mutum ya rida ya bar addinin kai annahu la yu'tabaru fi thubuti hal ilmu bi ma'ana ma qalahu cewa abin da yake nuna cewa mutum ya yi ridda ba a la'akari da cewa sai an samu tabbatuwar ilimi da ma'anar abin da mutum ya faɗa man ja'a bi lafzin kufriyin aw fa'ala filan kufriyan ba la'akari da wannan cewa idan mutum ya zo da wani abu na kafirci ko ya aikata wani aiki na kafirci ba a la'akari da cewa wai sai ya san wani ilimi ya gamsu cewa abin da ya aikata kafirci duk wanda ya zo da kafirci ya kafirce wa Allah duk wanda ya aikata aikin kafirci bisa zaɓinsa bisa raɗin kansa ya kace cewa Allah tabaraka wa ta'ala wa ala kulli halin fal wajib ala kulli man wala ala shay'in min hadhihi al aqwal mala yake cewa a bisa kowane hali dai abin da yake wajibi ga duk wanda ya tsinkaye cikin wani abu na wayannan maganganu wal af'ali da wayannan ayyuka allati tasaffa biha al mu'taqiluna fil amwal wa'inda masu ƙudurce wayannan miyagun aƙidu game da mamata suke ƙudurcewa an yi balle ga humul hujja ta shari'a shine ya isan musu da hujja irin ta shari'a wa yubayyana lahum ma amara ma amarahu Allah bi bayani kuma ya bayyana musu abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yin bayani wa akhadha alaihi al-mithaqa kuma Allah ya rike alkawari da shi a kai saboda ilimi da ya bashi Allah ya tumahu cewa kar ya boye ilimin abin da ya sani kama haka zalika lana fi kitabihi al-aziz kamar yadda Allah madaukakin sarki ya haka to mana wannan a littafin fa yaqulu liman sara yad'u al-amwat inda al-hajat sai ya faɗa ga duk mutumin da ya zamanto yana kiran mamata lokacin da ya shiga wata bukata ويستغيث بهم عند حلول المصيبات kuma yake neman agajinsu lokacin da wata masifa ta sauka gare shi wa yanziru lahum nuzura kuma yake yin bakance gare su wa yanharu lahum nufur kuma yake yanka musu dabbobi wa yu'azzimuhum ta'zimar rabbi subhanahu kuma yake girmama su irin yadda ake girmama Allah tabaraka wa ta'ala alaihi an yaqula lahu wajibin sa ne ya gaya musu cewa inna hadha alladhi taf'alunahu huwa shirku alladhi kanat alaihi jahiliya wannan aikin da kuke shine aikin da mushrikai suke kai a zamanin jahiliya huwa alladhi ba'atha Allahu rasulahu bi hadnihi kuma shi ne dai aikin da Allah madaukakin sarki ya yi ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin rushe shi wa an zada kutubahu fi zanni shi ne aikin da Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafansa domin zargin wa akhadha ala nabiyina an yuballighu ibadahu kuma ya rike alkawari daga wajen annabawansa cewa su isarwa da bayinsa annahum la yu'minun cewa ba za su yi imani ba ingantacce karɓaɓɓe hatta yukhlisu lahu tauhida har sai sun tsantsance tauhidi ga Allah wa ya'buduhu wahda bautata masa shi kadai subhanahu wa ta'ala fa idza alimu bi hadha ilman la yabqa ma'ahu shakkun wala shubha idan ka sanar da su wannan ilimin da babu wata shakka babu wata shakka tare da shi babu wata shubuha sun saurari qur'ani da hadisai sun ji dalilai wanda suke nuna cewa abin da suke aikatawa shirka ne kamar yadda malam ya kawo a baya shi ma ya tabbatar da ilimin da babu shakka a kai a wannan littafi na cikin abin da ya gabata ya kawo ilimin da wata shubuha ba za ta aiki a kai ba duk mutumin da irin wannan ilimin ya isa gare shi ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان sannan suka ci gaba da tugewa a kan abin da suke kai na wuce gona da iri wal kufri bin rahman da kafircewa Allah madaukakin sarki wajaba alaihi an yukhbira bi annahum idza lam yuqli'u an hadhihi riwayati wajibi ne ya ba su labari cewa idan ba su bar wannan halaka ta su ba ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهداية كما كما كان abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da shi na shari'a faqad hallat dima'u jinanan su ya halatta wa amwaluhum da dukiyoyin su fa in raja'u in sun tuba sun koma zuwa tafidi sai a karbi tuban su a lissafa su cikin musulmai wa illa in ku suka ki tuba fa sai ku huwa al-hakamul adl to takobi ita ce hukunci mafi adalci game da su sai dai wannan hukuncin na takobi hukunci ne na shugaba shugaba shine yake da haƙƙin da zai zartar da hukunci na takobi akan wanda ya cancanci wannan hukunci wai ana cewa kai da kake da hawa zuwa tauhidi in kai hukuncin in kai musu wannan da'awar suka ki fahimta wato suka ki karba kai za ka ɗauki takobi a kansu a kai bayani shi ne naka da'awar ita ce taka ta kuma takobi wanda yake da haƙƙin zare ta saboda zartar da haddi a kan su shi ne shugaba kama na kwaka bihir kitabun bi kamar yadda ƙur'ani littafin allah mabayyani ke bayanin haka وسنة سيد المرسلين وكما سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shugaban manzanni fi ikhwanihimul mushriki game da ƴan uwansu mushrikai na zamanin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan haka wanda ya nuna cewa duk mutumin da yake shirka in har saƙon ƙur'ani ya je masa da kuma saƙo na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zarar ya shiga kunnensa cewa abin da yake shirka ne to shine ma'anar an tsayen masa da hujja wacce babu shubha game da ita wacce babu shakka game da ita wai ana buƙatar cewa sai ya ce shi din ya fahimta baya shakka ba ala ba a neman bayani ba wai sai ya ce shi din ya haina da wata shubha ba ba haka ake nufi ba abin nufi shine in dai sakon ya je wa mutum to shi kenan hujja ta riga ta tabbata gare shi ba wanda ya ce sai ya ce ya fahimta ba wanda ya ce sai ya ce har yanzu yana da wata shubha ko shakka duk wannan ba a la'akari da shi haka dalilan qur'ani suka nuna haka hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka nuna manzo Allah yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi umma yahudiyyun wa la nasraniyyun manzo Allah yace la yasma'u bi ya mujarrabus sama babu wanda zai ji labari na daga wannan al'umma ya ji labarin abin da na zo da shi ba yahudi ko ba nasari ba yahudi ko ba nasari kun ba lam min billazi jibitu bihi sannan ya ki bada gaskiya da abin da nazo da shi sannan ya ki bada gaskiya da abin da nazo da shi a ga nan manzon Allah ta la yasma'u bi ba ta yi la yafhamu ma ji'itu bihi ahadu ko la yaqbalu ko kaza ko kaza kawai la yasma'u mujarrad sama' duk wanda ya ji da awar tauhidi ko hujjar Allah ta tabbata a kansa ba buƙatar wai sai ya ce ya fahimta kawai ji shi ne fahimta inda menene abin da zai sa mutum ya kasa fahimtar a ce da shi wannan abin da kake na bautar kabari shirka ce ai ba wani abu zai sa mutum ya kasa gane ba kamar suna ne a ce wannan sunansa zaidu wannan sunansa muhammad ba wani abu da mutum zai ce wai bai fahimta to shi ma tauhidi haka yake kawai da zarar an ce wane wannan abin da kake shirka ce in dai kunnen ya je ya sakon ya je kunnenka ina fatan an fahimta in dai sakon ya je kunnenka ka ji cewa wannan abin da kai shirka ne to shikenan an tsayar maka da hujja ba buƙatar cewa sai mutum ya ce ya gane ba buƙatar cewa shubuha za ta yi aiki a wannan lokaci da haka wannan hadisin ya nuna haka kamar yadda ma'abuta ilimi suka fara da haka da ka tsaye da hujja shi ke gare su Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu wanda ba su fahimta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da su malai ya ci gaba da cewa fa in qulta idan ka ce faqad warada al-hadith as-sahih hadisi ingantacce ya zo wanda babu shakka game da ingancin hadisin abu huraira a cikin bukari da muslim da wasu littafan hadisi bi annal khala'iqa yawmal qiyamah cewa halittu baki ɗayan su a ran alkiyama ya atuna adama za su je wajen annabi adam fa yad'unahu sai su kira shi ce ya adam wa yastaghifunahu su nemi agajinsa ce ka roƙa mana Allah ya mana hisabi sai ya ba su amsa cewa ba zai iya ba umma nuhan sannan a je wajen annabi nuh shi ma ya ba da amsa cewa ba zai iya ba umma ibrahima sannan ya ba da amsa shi ma ba zai iya ba umma musa shi ma dai ya ba da amsa cewa ba zai iya ba umma isa sannan annabi isa umma muhammadan sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sa'ira ikhwanihi min al-anbiya da kuma sauran ƴan uwansa cikin annabawa duka wa'anda ya zo a hadisi cewa za a ji wajen su a kira su a ce ya wani ka roƙa mana Allah ya hutar da mu daga wannan wahalar da muke sha sai wai ka wannan a matsayin shubuha wanda wannan ko da yake dama asalin shubuha ma tana aiki ne akan rikitacce wanda bai fahimci nassin Qur'ani da tauhidi ba shi yasa ma ake kiranta da suna shubuha amma nan ai ba shubuha ma ana ba shubuha ma kwata kwata cewa za a je wajen Annabi Adam a ce je ya roki Allah ya addu'a Allah ya saurari bayi yana raye a lokacin amma yanzu ne ka je wajen mutum ka ce da Allah ya yi maka addu'a kana da wata bukata Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata ba wanda yake mutum wannan shi ma wannan lokacin ai annabi adam yana raye suna raye ga su gashi yana jin suna jin ba wani abu da ya nuna cewa akwai shirka daidai da kwaye zarra a cikin aiki kuma sannan a lahira ne ba a duniya ba ne ana mutuwa ana zuwa lahira baki ne duk wani takarnufi ya tafi ba magana sallah ko azumi ko zakka ko aikin hajji ba magana wani tauhidi ko kafirci kawai rana ita ta sakamako ce ba rana aiki ba ce ba rana aiki ba ce haka wannan ya nuna cewa mutumin da yake kashi habi fahimta sam sam amma dai ga sanan malam ya kawo ta a matsayin shubuha kuma ‘yan bida'ar su ke kawo ta a matsayin shubuha masu bautar ƙabari kuma da yake cewa ƙuntu ga amsa malam zai ba da ahlul mahshari innama ya tuna ha'ula'il anbiya su wa'inda suke filin taron alkiyama na mutane da aljanu wato suna zuwa ne wajen wa'annan annabawa يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه suna zuwa wajen su ne suna neman su cece su a wajen Allah madaukakin sarki bi ma'anar du'a cewa su yi musu addu'a su roƙi Allah madaukakin sarki ya saurari bayansa wajen hijabi wajen hisabi wa yad'u lahum bi fadlil hisabi bi faslil hisabi wal'irahati min zalika al-maut su yi musu addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya zo ya hisabi a bambance tsakankanin bayi a ware ‘yan wuta a ware ‘yan aljanna duk wanda yake da haƙƙi akan wani a cire masa haƙƙin wal'irahati min zalika al-maut a hutar da su daga wannan tsaiwa wa hada ja'izun wannan fa ya halatta فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما saboda ya shiga cikin neman addu'a da kuma neman ceto da aka ba da izini game da shi tun a nan duniya. Waƙad kana sahabatu ya kulubuna min Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam fi hayati, saboda sahabbai sun kasance suna nema daga wajen annabi Alaihi salatu wassalam lokacin da yake raye an yad'uwa lahu cewa yi musu addu'a kama fi hadith kamar yadda ya zo a wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas Ukasha yake cewa ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani min Ukasha yake cewa ya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka roƙa min Allah ya sanya ni daga cikin wayannan mutane su ne masu shiga aljanna babu hisabi babu azaba لما أخبره بأنه يدخل الجنة سبعون ألفا yayin da manzon Allah ya ba su labari cewa mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai ukash ibn mihsan sai ya tashi ya ce ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su kaga wannan neman addu'a ne babu wanda yake musu game da shi a nemi addu'a daga wajen mutum rayayye wanda yake jin ka yake tare da kai saboda ka nema kyakkyawan gaske wannan ba wanda ya hana wannan baya daga cikin shirka yana ma daga cikin taimako kai da za ka yi addu'ar ku ka taimaki ɗan uwanka musulmi kuma kai ma ka kyautata wa kanka shi ka kyautata masa ta hanyar addu'a fatan Allah ya biya buƙatar kaga Allah ka roƙa kuma kai ma ka kyautata wa kanka ta hanyar ibada da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda addu'a ibada ce da haka wannan ba shirka ba ce balle kai da kake bautar kabari ka ba da misali da shi idan an ce ka je ka roƙi na cikin kabari matacce wanda ya mutu baya jin ka baya iya amfana wa kansa komai balle ya amfana maka sai ka ɗauko wannan sai ka kawo cewa to ai gashi za a wannan a lahira wannan ya babu hujja a ce saboda ba shirka ba ce inda shirka ce ya za a yi sahabbai su nema daga wajen manzon Allah kuma ya aikata in dai wannan shirka ce to me ma'anar shirka da manzon Allah ya zo da yakarta da haka akwai abin da wanda ko abu ya rikitar da kai to in kaga cewa manzon Allah ya aikata cikin hadisi ingantacce kuma abin da ya aikata din shine kake tunanin cewa shirka ce to ya kamata ka yi wa manzon Allah da sahabbansa kyakkyawan zato sai ka kuskurantar da kanka cewa kai ne kai kuskuren ka kasa ganewa tunda har ya tabbata din manzon an banda haka me ya ma'anar shirka ina fata an gane tunda har manzon Allah ya kata da sahabbai to zai yi sufi shirka ne kaga ba zai yi ba kai ya kamata ka yi wa kanka misali mummunan zato cewa kai ne baka gane ba kai ne baka fahimta ba sai ka nemi wanda bi wanda ya fi ka sani sai ya fahimtar da kai ma manzon Allah yayi abu kuma sai ka rinka ƙoƙarin hada shi da abin da yake shirka babu shakka wannan mummunan zato ne shi yasa wannan ita ake cewa shubuha الشبهة استعمال ما جاء به الرسول لإبطال ما جاء به شبهة شيني آية أمفاني دا أبدا من ذن الله يزود شي ندبي لين القرآن كو حديث دن أبات وانا أبوان دا يزود شي شي أكي تي وشبهة shi yasa shubha ba ta aiki akan kowa sai akan wanda yake dama a rikice yake kuma galibi mutane shubha tana aiki akan su إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس da yawa daga cikin mutane shubuha tana aiki a kansu kuma shine natija saboda da yawa daga cikin mutane din sun bar neman ilimi shi yasa dole shubuha ta aiki a kansu ma duk wanda yake ɗalibin ilimi ko malamin shubuha ba ta aiki a kansu Allah ta'ala ya ne samu da ita da haka wannan hadisin babu dalilin shirka a kan ba abin da yake nuna halaccin shirka a kai sannan wannan ba shirka ba ce saboda kaji sahabi ne ya nema daga wajen manzon Allah shi kuma ya amsa wannan kira da ya yi aikata abin da ya nema din to inda shirka ce shi sahabin zai nema in ya nema din in shirka ce shi manzon Allah sai ya biye masa haka ba zai yi ba kuma Allah ya tabbatar da su akai to me ma'anar tauhidi me ma'anar da'awa me ma'ana kiran da annabi ya zo da shi da haka wannan babu dalili a kai da yake nuna shirka a ciki haka ma duk sauran shugaba da suke zuwa da su sannan dai suna fakewa da hadisin ummu sulaim ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik shine wa qawli ummi sulaim ya rasulullah khadimuka anasun ud'u Allah lahu shi ma dai hadisin bukari da muslim ummu sulaim ta riko hannun anas ta zo ta ce ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga hadimin ka nan anas wanda yake hidimta ma ka roƙa masa Allah ka yi masa addu'a ta gari sai manzo Allah ya masa addu'a ya ce Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu وأقل حياته على طاعتك وأحسن أمله واغفر له لا لا يمسى wannan addu'a ana sai ce din na gan su baki daya din na gan su ce abu ɗaya ne ban gani ba kuma shi ma ina sare shi ne na lahira na gafarar zunubi ma da abin da aka roƙa masa din nan ya gan su a duniya radiyallahu anhu abinda manzon Allah ya roƙa masa da haka wannan ma ba shi roha a ciki saboda an nemi addu'a ne daga wajen manzon Allah lokacin yana raye kuma yi addu'a inda an nema daga wajensa ne bayan mutuwarsa sai ka ce wanda ya aikata ya yi shirka shi ya sa da ɗaya sahabbai ba sa wannan kwata-kwata babu wani hadisi ingantacce wanda yake nuna cewa sahabbai sun nemi addu'a daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake raye amma baya ko bayan mutuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan dai suna ƙara fakewa da hadisin wannan matar wacce take farfadiya take hauka-hauka kuma idan abin ya zo mata tana faduwa tufafin terin ga bayyana tsarecin terin ga bayyana shi ma dai yana cin bukari da musulun hadisi shi ne fadin su wa qaulil mar'ati allati kanat tusrahu da faɗin wannan mata da ta kasance wato shedanu suna kare ita suna shafar ta ce ya rasulallah ta ce ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ud'ullah li ka roƙa min Allah wa akhir al-amri sa'alathu du'a bi alla tankashifa inda sarar to karshe dai ta roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya roƙa mata Allah kada ta ringa tufafin tsaritin ta ringa bayyana lokacin da wannan cuta taka ta tashi roƙa mata Allah fada'ala sai manzon Allah ya yi mata addu'a hadisin yana cikin bukari da wasu duka wannan ya faru ne lokacin rayuwarsa wa minhu aka dai daga cikin hadisai da suke kawo wanda shi kuma wannan yana cikin sahihu muslim shine irshaduhu sallallahu alaihi wasallam li jama'atin min as-sahaba cewa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiryatar da wasu daga cikin sahabbansa ya yi musu bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi an yaqlubu du'a min uwais al-qarni cewa su nemi addu'a daga wajen uwais al-qarni da yi wa kafin da ra'un fataha al-qarni ba karni ba saboda daga ƙabilar ƙaran daga murad sunan ƙabilar ƙaran daga murad da yi wa ƙafin da ra'un fata waisu mil ƙarani min ƙaran kuma min murad cewa su nemi ne musu addu'a idan adrakuhu in suka riske shi wanda umar ya riske shi kuma ya ce ya masa addu'a kuma ya yi wa umar din addu'a na gani to amma da yake duk lokacin duk suna umar yana raye shi ma yana raye kaga shi wannan babu shakka wannan din yana daga cikin tabi'ai wa'annan su ake buga misali da su na waliye na gaskiya ce in kana neman waliyi na gaskiya salihin bawa bayan sahabbai to wa'annan su ne irin su Uwais al-Qarni irin su Sa'id ibn al-Musayyib irin su Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri wayannan su ne manya-manyan waliyai cikin tabi'ai mutanen kirki malamai na gaskiya ba irin wayannan waliyan ba na banza wayannan waliyan na ƙarya wanda waliyantaka tasu ba ta gaskiya ba ce wayannan su ne mutanen kirki babu shakka su nemi addu'a daga wajen amma bambanci shine da ku kuna nema daga wajen mamaci wanda yake cikin kabarinsa rayuwarsa ta yanke baya jin me kuke yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayanin batan da kafircin ku a Qur'ani man aballu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyam hum an du'a'ihim ghafilun kaga addu'a take man yad'u min dunillah kaga addu'a ce da roƙo da Allah ya tashi bayanin hukunci wannan addu'ar sai bayanin ta cewa ibada ce وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء kaga bai ce wa kanu bi du'ain sai ce wa kanu bi ibadati shine dai waccan addu'a da kaga ya nuna addu'a ibada ce wanda zai roƙi na cikin kabari ko da annabi ka roƙa wanda ya daga hannu a yanzu ya ce ya manzon Allah ka gafarta mun zunubaina wannan kafiri ne mushriki wanda ya daga hannu a yanzu ya ce ya manzon Allah ka yaye min damuwa ta wannan kafiri ne mushriki ne wanda ya daga hannu a yanzu ya ce ya manzan Allah ka tsare ni ka kiyaye ka kai ni lafiya ka dawo da ni lafiya wannan kafiri ne mushriki ne saboda ya roƙi manzan Allah irin abin da Allah kaɗai ake roƙa da haka dole sai musulmi sun fahimci wannan dole wajibi ne sai musulmi sun fahimci wannan kamar yadda muke yawan faɗa wannan ba matsala ba ce ta saɓani tsakankanin malaman mazhaba balle ka ce kai kana mazhabar su gausu balle ka ce kai kana mazhabar su barhamu balle ka ce kai kana mazhabar su shehi kaza faɗa ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mushrikai shi manzon Allah yana kare tauhidi su kuma suna kare shirka faɗa ne na addini da addini ba faɗa bane na fahimta da fahimta dole ka musulmi su gane wannan don wasu suna ɗaukar abin kamar rigima ce irin ta mazhaba cewa ai su wannan bayan da suke ta yi baki ɗaya ai baki ɗayan su su ƴan hambaliya ne su kuma ƴan malikiya ne to ya gaya ma ba rukun shirki ne in kana bin malikiya wa ya gaya maka cewa maluku yana bautar kabari wa ya gaya maka cewa maluku ɗan faira ne wa ya gaya maka cewa maluku yana bin wannan shirman da ake da wannan shiriri ta maluku ahlus sunna ne namu ne shi ma maluku namu ne tunda kuma kuna faɗan naku kuna cewa gausi naku ne cewa hasan shi ma naku ne shehu na tsugunna shi ma naku ne ne kuma muna cewa maluku shi ma namu ne imamu shafi'i shi ma namu ne imamu ahmad shi ma namu ne abu hanifa shi ma namu ne muke da imamun bukari da muslim da abu dawuda da imamun nasa'i da sirmiri da ibn majah ku kawo kwatan kwatan su ba su da su ku kawo kwatan kwatan su ba su da su da haka wayannan duka ba abu sa tauhidi ne mu muke da sahabbai baki ɗayan su kaf ko wani sahabi da yake bautar kabari ne babu wannan ya isa ya sa ka gane a kai duk kisoshin da ake ka baki ɗaya fa yana fara ne daga kan inda aƙida ta fara lalacewa cikin waɗanda suka zo bayan bayan tabi'ai bayan bayan wajen shekara ɗari biyar bayan hijira lokacin da aka samu daula fatimiyya da aka fara kafa bautar kabari tun daga lokacin abubuwa suka lalace babu wani sahabi babu wani tabi'i babu wasu salihan bayi na gaskiya daga lokacin abubuwa suka lalace suka fara yin ƙasa tauhidi ya tafi shirka ta dawo kuma dama manzon Allah ya faɗa Allah yake cewa la yazhabu al-layl wan nahar hatta talhaqa qaba'il min ummati bil mushriki dare da yini ba zai gushe ba yana tafiya yana tafiya har sai wasu kabilu sun haɗe da mushrikai cikin al'umma Allah yake cewa la taquma sa'a hatta ta'budu qaba'il min ummati al-awsan yama ba za ta tashi ba har sai wasu kabilu an ce kabila daidai yake da kunduwa a yanzu nan ce kabila a wancan zamani daidai yake da unguwa har sai wasu kabilu wasu unguwanni da wasu mutane ji manzon Allah cin al'ummarsa sun koma suna bautar gumaka gunki ne da ka sani sosai gunki ne sunan gunki tunda ya gabata cewa gunki nau'i biyu ne akwai as-sanam shine wanda yake da sura amma gunkin da aka yi shi da bautan dan marai sunansa as-sanam ya kufuna ala asnamin lahu shine su gunki da yake da hoto wanda aka yi shi kamar hoton raƙumi ko hoton sa ko hoton mutum ko hoton tauraro ko hoton duk abin da yake da surar wani abu shi ake cewa sana sai alwasan shine gunki da ake bauta da ba shi da sura kamar dutse kamar dutse gani kamar manata kaga manata ai dutse ne ake bauta indal mushallal baina makka wa madina sanan dutse ne ake bautarsa kamar bishiya kamar ruwa duwayen nan kaga sunan wasa da haka ya kamata a ce musulmi ya fahimci addini tunda wannan shubuhar duka daga shedan take shedan ne alkawari cewa sai ya halakar da mutane baki ɗaya ake gaya wa Allah sai ya batar da mutane kaf duk wanda ya yanke alaƙa da ƙur'ani da hadisi dama lazumin sa ne sai ya halaka sai a mutaya za ka zauna ba ka karatu ba abin da ka sani na ƙur'ani ko hadisi kuma sai bayanin tauhidi ya zo kai musu me ka sani ba fa abin da ka sani haƙƙinka shine da an faɗa ka yadda da an ja maka ƙur'ani ko hadisi ka sallama amma sai ka tsaya kana musu kuma kai baka sani kuma baka san baka sani shine aljahalul murakkab Allah ta'ala ya mana tsari da shi da haka waɗannan shubuhat da suke kawa babu dalili wanda yake nuna halaccin shirka a cikin su malam ya ce wa minhu daga cikin dai abin da suke kawa na shubuha shi ma hadisin yana cikin muslim shine ma warada fi du'a'il mu'mini li akhihi bi zaharil ghaib shine abin da yazo ta yadda mutum zai yi wa dan uwansa addu'a a ɓoye sai masa addu'a ɓoye sai ka yi wa ɗan uwanka addu'a ɓoye cewa Allah ya biya bukatunsa Allah ya biya maka bukatunsa shi ma wannan wai yana nuna shirka in ka yi tunani ko za ka iya gano ta ina yake nuna shirka kawai zan yi maka addu'a shi kenan wannan addu'ar da na yi maka tunda ya halatta ni ma na yi addu'a to ya halatta mushriki shi ma ya shirkarsa ta ina za a ciro wannan shi yasa duk wanda zai tafi a kan wannan aƙida ta bautar ƙabari da bautar waliyai da salihai za ka samu cewa hankalinsa yana tabuwa kamar yadda malam ya bayani jiya amma ba a yarda cewa hankalin naka ya tafi sai an ga cewa kana yin ayyuka irin na mahaukata wanda kuma shine abin da yake kasancewa ƙarshen lamarinsu tun suna yin abin na masu hankali yanzu sun koma suna yin na hauka za a ga rayuwarsu ta koma kamar mahaukata masu bautar ƙabarin nan na ga an tara gashi babu taji babu wanka ba wasu ba tsaf ga ana ƙazanta ana zaki wa kowane irin haramu wai da sunan addini dama shi ya sa shi dan in ya ɓata zuciyar mutum ya halakar da shi shi kenan kuma rayuwar mutum sai ta lalace Allah ta'ala ya mana afuwa muna yi musu fatan shirya su ɗin Allah madaukakin sarki ya shiryatar da duk wanda yake shirka da yake sha'awar musulunci tunda babu shakka suna sha'awar musulunci suna sha'awar musulunci tunda har suna faɗa cewa a kai su kaga musuluncin yana burge su yana ƙayatar da su wallahi suna sha'awar musulunci sosai shi yasa muke musu fatan Allah madaukakin sarki ya datar da su da tuba da barin wannan shirka da suke mu kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu malam ya ce wa gairu zalik da wani haka na dalilai ingantattu da suke kawowa wanda suke fakewa da su cewa su suke halatta musu yin shirka wanda wannan shubha ce mun ji duk babu wani dalili a ciki kwata-kwata ga duk wanda yake da fahimta da yake nuna halaccin shirka gairu zalika da wani haka mimma la yanhasu na shubuhat ɗinsu wanda ba za su ƙididdigu ba حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج مؤتمرا har ya zo a cikin hadisi ba'ifi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa umar lokacin da ya fita umara manzo Allah ne yake gaya umar yake cewa la tansana ya ukhayya min du'aika sai dai hadisin bai inganta manzo Allah yake ce umar kada ka manta da mu ya kai ɗan uwana wajen addu'o'inka wato kai mana addu'a ne za ka yi wa kanka addu'a kaga da hadisin ya inganta to da shi kansa manzon Allah ya nemi addu'a daga wajen Umar lokacin yana rayi wanda wannan babu shakka game da shi amma hadisin bai inganta ba inda su ahlu suna ba sa kalan dalili kawai dan ya zama dalili sai a inganta shi bai inganta ba bai tabbata ba abin da ya inganta ya tabbata ma ya wadata wanda malam ya kawo abu malam zai koma kansu da raddi da bayanin gaskiya kamar yadda ya saba Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkai da inda ya kuskure da tuntuban harshe tuntuban alkalami muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana namu shi ma ya gafarta masa tunda ya gabata akwai mu'akhazat a cikin maganganunsa sabu in ya dau zafi wani lokaci harshe yakan yi tuntubi wani lokaci alƙalami yakan yi tuntuɓe dama ba wanda baya kuskure bi kulli jawabin kabwa kowanne ingarma yakan yi tuntuɓe yakan gajiya yakan kasa shi yasa manzon Allah yana da wata taguwa in aka yi tsere da ita ba a huce ta to wata ran sai wani balarabe ya zo daga ƙauye akan wani raƙumi na sai aka yi tsere sai ya huce wannan taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar duk magina suka shiga damuwa da bakin ciki saboda an yi tsere da wannan taguwa ta manzon Allah an huce ta manzon Allah da ya ga damuwar su yake cewa ai babu wani abu da yake samun ɗaukaka irin ta duniya ba ce Allah madaukakin sarki sai ya dawo da shi ƙasa in dai abin duniya ne ko ya yi sama to sai ya yi ƙasa shi yasa ya ce kasu kasu damu dama haka sha'ani yake haka sha'anin yake za ka da abin da ya sama zai yi ƙasa kulli jawabin kabu mala yake cewa faman ja'a ila rajulin salihin duk wanda ya je wajen wani mutumin kirki bayan ya mutu yana cikin kabarinsa ko kuma yana raye bai mutu ba amma ya nemi abin da Allah ne kadai yake iyawa daga wajensa amma wannan bayanin mala yana kawo shi ne bayan ya mutu cewa duk mutumin da ya je wajen wani mutumin kirki bayan mutuwarsa kamar yadda malam zai ambata wasta madda minhu sai ya nema daga wajensa shine almadad kamar yadda muka faɗa cewa masu maulidi suna yi a wuraren maulidin su suna daga hannu suna cewa almadada almadada ya rasulullah shine suna neman taimako daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidi ake wani duk wanda ya je kabarin mamaci ko ya tsaya daga nisa bai ma je wajen kabarin ba saboda tsabar shirka wastamadda minhu an yad'u wa lahu sai ya nema daga wajen sacewa ya masa addu'a ko kuma ba misalin bane shi malam bayani yake akan wanda zai je wajen wani mutumin kirki ka nemi ya maka addu'a wato sharhi yake na hadisan da suka za su gabata kenan bai fara radda ba da haka ba abin da muke faɗa yake yake so ya faɗa ba wata magana ce sabuwa ga tana kaman ja'a ila rajulin salih wanda ya je wajen mutum na gari mutumin da yake raye salihin bawa ma wani abokinka da ka sani ko wani mutumin kirki da ka sani wastamadda minhu an yad'u lahu sai ya nema daga wajensa cewa ya masa addu'a ya roƙa masa Allah saboda wata buƙatar fa hadha laysa min zalika alladhi yaf'aluhu al-mu'taqiduna fil amwat to shi wannan baya daga cikin wancan da wa'anda suke da wa'ancan aƙidu game da mamata suke aikatawa da bambanci shi wannan ya je wajen kabari ne fa ya nemi addu'a daga wajen da cikin kabari bayan mutuwarsa shi kuma wannan ya je wajen mutumin kirki ne salihin bawa na gaske na gari wanda lokacin yana raye sai ka ce da Allah malam a taya ni da addu'a ka nemi abokin ka yi maka addu'a ko ka nemi mahaifin ka yi maka addu'a ko mahaifiyarka wanda addu'ar mahaifi karɓaɓɓiya ce addu'ar mahaifiya karɓaɓɓiya ce addu'ar mai azumi karɓaɓɓiya ce addu'ar matafiyi karɓaɓɓiya ce sai ka nemi wani daga cikin wayannan cewa ya maka addu'a game da wata bukata ta ka ya roƙa maka Allah wannan baya daga cikin abin da wayancan mutane suke aikatawa al mu'taqiduna fil amwat wanda suke kudirce irin wayancan aqidu game da mamata bal huwa sunnatun hasana shi wannan sunna ce mai kyau ka nemi wani ya maka addu'a wa shari'atun sabit shari'a ce tabbatacciya cewa ya halatta ka nemi a yi maka addu'a wa haka za ƙwalabu shafa'ati mimman ja'ati shari'atul mutahharatu bi annahu min ahliha kai wala a ji abin da ya ce wai da abin da ya faɗa da wannan abin da yake duk ɗaya ne amma ba ɗaya ba ne bambancin su kamar sama da ƙasa ne bambancin su kamar sama da ƙasa ne shi ma lahuwa suna rikice mai shi ma wani lokaci shi ma ya tsale inda me yake cewa ka je wajen mutumin kirki ka nemi ya maka addu'a salihin bawa sai yake cewa wai daidai yake da ka nemi ceto daga wajen wanda shari'a ta zo cewa zai yi ceto daga wajen annabawa wannan ba daidai bane ya fita daga abin da yake bayani a kai قل لله الشفاعة جميعا ai ba a riga an ba su ceton ba tukunna sai nan gaba za a ba su ceton shi yasa yanzu ba za ka nema daga wajen su yanzu bai halatta bai halatta yanzu mutum ya nemi ceto daga wajen manzon Allah shi ma dai ya shiga babin shirka za ka mutu daga ce ya manzon Allah ka cece mu shi ma dai ya shiga babin shirka kana tambayar sa abin da ba a riga an bashi kuma bayan ya mutu baya rayu sai kake neman wani abu da ba a riga an bashi ba dan manzo Allah ya gaya mana yadda surar ceton zai faru a lahira cewa idan an je an tambaye shi ceton zai je gaban Allah madaukakin sarki ya faɗi yana ta kirari irin kirarin da a yanzu bai ma san shi ba sai a ran lahira Allah madaukakin sarki zai buɗa masa to in yi ta kirari sai a ce ɗago ya Muhammadu roƙi a baka nemi ceto a baka to shine sai ya nemi ceta amma yanzu ba a ba shi ceton ba yanzu ta a hannun Allah yake shi sa Allah ce kul lillahi shafa'atu jami'a ceto na Allah ne yadda ya zo a Qur'ani bayani ta akai annabawa za su yi ceto ina fata a gane mala'iku za su yi ceto mutanen kirki za su yi ceto Ka ga labari ake baka cewa za su amma sai Allah madaukakin sarki ya ba su dama Allah ya ce man zallabi yashfa'u indahu illa bi ibni wala yashfa'una illa liman irtada duk wannan bai riga ya faru da shi ne shi ma akwai alkhanqul azim akwai cakudawa sosai a cikin bayanin malam anan kwata kwata wannan magana da ma da yake faɗa yana faɗin ta ba akan bigiran ta ba da wancan da wancan da bambanci na na ban ji ba ban ji ba Mm. Mm. Mm. Eh. Eh, a. Yadda suka faɗa haka yake cewa manzon Allah zai yi ceto a lahira. Zai ceci mutane daga wuta ya kai su aljanna amma su ake nufi da mutane fir'auna ake nufi shi ma ai mutum ne, ko ko ana nufin Abu Lahab da Abu Talib zai ceci mutane ma'ana zai ceci musulmin da zunubi ya kai su zala ke cewa shafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati eh zai ceci mutane daga wuce ya kai su aljanna in Allah ya bashi dama ba ma iya shi kadai bane sauran annaba ma za su ba iya annaba bane sahabbai za su yi ba iya su bane har mutanen kirki duk wanda ya shiga aljanna ma akwai yiwuwar cewa zai iya yin ceto inda ya riga ya shiga aljanna mumine ma suna yin ceto ka gane ai inda ma'anar ceto shine yin addu'a in mutum yana jin sai ya ɗaga hannu sai ya ce ya Allah to ina da wani aboki a duniya shi ma ma'abocin tauhidi ne amma zunubi ya kai shi wuta ya Allah ina roƙonka ka yi gafarta masa ka fito da shi daga wutar kawo shi aljanna wannan shirka ce a gaba shirka ba ce addu'a ce daidai yake da addu'ar da kake yanzu duk Allah ake roƙa ko a can lahira ko a da ka ba shi da alaƙa da wata shirka ni ma ne daga wajen Allah ina fata an gane yau addu'a ce wa alaikum salam mm eh eh eh matsayinsa shine addu'a ce daidai yake da duk abin da kake nema daga wajen Allah wanda ya daga hannu ce ya Allah ka gafarta mu kaga ya roki Allah abinda dama Allah ne kawai yake kuma shi kadai zai iya haka wanda ya daga hannu cewa ya Allah ka azurta ni ya roki Allah abinda shi kadai yake kuma shi kadai zai iya haka wanda ya daga hannu ya ce ya Allah ka sanya mu a cikin ceton manzon Allah dama shine yadda ake neman ceto eh kaga ba min ahliha ba sai dai min rabbiha shine kawai inda ya faɗi wannan kalma to ya ɗanta maganar taka mata kudin shine da yace min ahaliha eh min ahaliha inda ta yi min malikiha ko min rabbiha ko min ilahiha to da shi kenan maganar ta tsarkaka ma da yace min ahaliha kuma inda ya tsaya ma iya min ahaliha to da sai mai wani tawili sai mu sa masa mafita amma sai yace kal anbiya'i sai ya bayyana cewa yana nufin a nema daga wajen annabawa shi sa magana ta tsaka ya rikita magana sosai wanda yana daga cikin shirka da ake tinkari shine mutum ya daga hannu a yanzu ya ce ya manzon Allah ka cece ni sai ya ce kana roƙon manzon Allah abin da bai riga ya mallaka ba eh Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a yau in wani ya ce to ai manzon Allah zai ceto na ka sai ya ce ai ba a riga an bashi ba daidai yake da wanda zai shiga aljanna ai bai riga ya shiga mu ko yawwa daidai yake da wanda zai auri mace ai bai aure ta ba balle ta halatta gare shi balle ya ce matarsa ko ya buƙaci ta ka bari sai ka aure ina fatan ana fahimta shi ma ce kan haka yake in aka baka to sai ka yi tasarrufi kuma shi ceto fa in ka wato shi ceto yadda yake malam duk wanda ya duba shi yasa malamai sun yi maganganu sosai akan ceto rubuce-rubuce bayanin da a cikin littafin su ko a wani saboda da yawa mutane sun halaka a wannan babu wasu ba su gane ceto ba lafazin ashafa'a ceto yana da ma'ana guda ana cewa ashafa'a bi ma'anar du'a eh bi ma'anar du'a shine kamar ka ne mutum ya maka addu'a yanzu haka shine sai ka ce wa na ishfa'ali inda rabbika fi hajati kaza wa kaza ma'ana udu li rabbaka shine ba shi da wata ma'ana sai wannan ma wancan ashafa'a bi ma'ana israfil insani minan nari ilal janna ire-iren wannan ceton shi wannan ceton ba wanda ya mallake shi a yanzu sai Allah madaukakin sarki ba fa fitarwa ba dan fitarwa wanda ya mallaka sai Allah ina nufin tambayar ma tambayar ma tunda yanzu wa zai bugi kirji ya ce kana roƙon Allah madaukakin sarki ya cire wani daga wata ya kai shi aljanna wa ya gaya maka cewa wani ma dan wata ne ko balle ka ce kana addu'a cewa Allah ya furda shi ba ba wanda ka san cewa dan wuta ne wanda ka tabbatar da cewa dan wuta ne a yanzu shi ceto ba zai masa aiki ka kamar fir'auna da abu lahab da karuna da hamana kaga ai mun tabbatar in mutum amma ceto zai aiki wajen ba zai yi aiki shi yasa matsalar ceto fa tana buƙatar gaskiya ɗaliban ilimi su waye su goge a kanta sosai a san matsaloli da ƙa'ida da ke cikin wannan matsala ta ceto in ba haka mutane suna cakuɗa abubuwa sosai da haka dai a nan akwai tutuma kalami sosai daga wajen malam ba a neman ceto daga wajen kowa sai daga wajen Allah madaukakin sarki shari'a ba ta zo da abin da yake faɗa din nan musamman inda ya ce shari'a ta zo da shi ba ta zo da shi ba kullifa alaihi al'amru ghafara Allahu lana wa lahu cewa a nemi ceto daga wajen ma'abutansa a nan tun yanzu ina wannan bai ba haka bane ina ba haka bane Allah ta'ala ya dace da mu malam ya ce wani haza ya ƙunu lahu li rasulihi yawmal qiyama saboda haka ne Allah madaukakin sarki zai faɗa ga annabinsa a ran alkiyama cewa sal tu'fa ka roƙa a baka washfa shaffa ka nemi ceto a baka kaga ai sai ya nema tukunna za a bashi to kafin a bashi kuma sai ka nema daga wajensa ai ba nasa ba da abin da ba a baka ba bai zama naka ba sai dai a nema daga wajen mai shi ai wannan kowa ya saka mu'amala duk kafin na ɗauka na baka na wani in za ka nema sai dai ka nema daga waje ne amma bayan na ɗauka na baka to za a iya nema daga wajen ina fata an gane sannan kuma ceto shi ba haka yake ba shi ceto da ɗai ba a nema daga wajen kowa sai daga wajen Allah ku gane wannan matsalolin da kyau ko a lahira ɗin idan aka ce an ba manzon Allah ceto zo ka yi gashi an baka ceto za ka yi ceto ba fa daga tsarin ka cewa manzo Allah ni ma titi ni ma titi ba haka yake ba dama tun daga wajen badawar an gaya masa to tan fa da aka baka wane da wane da wane ba wai sai ka shiga in ka shiga wutar sai a ringa zuwa ana ni ma titi ni ya manzo Allah ni ma gani ba haka bane tun daga wajen iya manzo Allah yake cewa aqa'u sajidan fa ad'u fa ad'u fa ad'u fa yuqalu li irfa ra'saka wa qul yusma wasal tu'fa washfa tushaffa Allah ce fa ya huddu li haddan sai a iyakanta mu wata iyaka fa ukhrijuhu minan nar ka ji fa in an bashi in ma iyakan cewa ake ba wai sai ake cewa zai kai citan sai da kawai sai ya shiga duk wanda ya ga dama citan ina fata ana fahimta wannan tun a waje ake cewa da wane da wane da wane zaka fito da su ko an baka ceton ba na godon ka za a yi ba wallahi tallahi saboda ceto haƙƙin Allah ne kwata kwata ba wanda ba wanda yake mallaka ceto sai Allah la yamlikuna shafa'ata la yamlikuna shafa'ata illa ni illa man eh eh a wani suna da yawa da wanda suka zo da irin wannan na na eh wata ayar ni ma karshen ta yau na na a kai kana nufin ta su karshen suratul na ba malam da aran matan suna ta abin malam ya wannan ayar take eh akwai akwai irin wannan irin wannan ayar la yamlikuna shafa'ata illa man ittasaba inda rahmani ahada ko yau ita muke nufi inda akwai ta ita din Allah ya ce la yamlikuna shafa'a ba sa mallakar ceto sai wanda ya riki alkawari daga wajen Allah ta'ala wanda ya riki alkawarin shi ya daga hannu gani wa ya riki alkawari kai ne ka riki alkawari eh na'am wannan wannan ayat zamu yi tafsirin ta malikin da rahman za mu bi ake nufi da ahada din ya yake da za mu bayani insha Allah na'am Eh Allah samu Eh Allah ya samu a cikin ce ta manzo Allah eh kuma haka muke cewa eh muna cewa ya Allah ka samu a cikin ce ta manzo Allah eh
kenan wannan yana nuna cewa ya halatta da mutum da kuma wannan ga shi ma yanzu bai halatta mun mu zabi ne bai halatta ba na'am don akwai wannan cutar
Eh.
sai a aikata wani abu kan domin yana aikata yana eh cewa zai shiga cikin wani eh ai shi wannan cutar ne kamar yadda ɗabi'a da mm suna yawan kucewa da wannan abu
mm mm mm manzon Allah zai cece shi eh in aka kai shi wuta manzon Allah zai cece shi ayi wa kanka hukunci Eh, ya je ya aikata laifin da yake kai mutum wuta kuma in an kai shi wutan ma za a cece shi to ayi wa kanka hukunci ya gamsu cewa zai shiga wuta amma za a cece shi to ina alkhairi ga wanda ya shiga wuta kuma shine mu abin da ya muke guda kenan shi yasa mu ba ma irin abin da suke yi mun san da amma ba ma san shiga wutan mu kwata kwata ina fatan ka gane inda shi ce kan manzo Allah ya kai wajen kala bakwai duk manzo Allah shi zai yi shi zai akwai ceton da a cikin aljanna ma ake yi sai an shiga aljanna sai manzon Allah ya daga hannu sai ya ce ya Allah ka ƙara daga darajar wani saboda abu kaza da kaza da yake a duniya Eh, ya taimaki sunna ya taimaki marayu ya yi aikin alkhairi ya Allah ina roƙon ka ƙara daga darajarsa a cikin aljanna sai ya ƙara daga darajar mutum shi ma ceto ne da manzo Allah zai yi. ina fatan ka gane yawa ko wanda sai an ware su an ce a raka su wuta sai manzon Allah ya faɗi gaban Allah yaya dago me kake ne sai ce ya Allah waɗannan da za a kai wuta ina roƙo a yi musu afuwa sai Allah ya ce an yi musu ko nan muka shiga ai mun dace Ko mu dai kawai dai kadai a kai ga shiga wuta duk ceton da zai hana shiga wuta to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ci irin wannan ceton na manzon Allah ba wanda sai an shiga wuta wannan da matsala eh wanda sai an shiga wutar wannan da matsala yauwa shi yasa ta yauwa kaga shi wancan bai ma san me yake ba cewa ya je ya aikata wani laifi wai saboda wai manzon kuma wa ya gaya masa cewa an ce tunda ai yanzu na faɗa cewa iyakan cewa ake ka fitar da wani da wani wa ya gaya masa za a ce a ce ta har da shi wa ya gaya masa Abin- shi yasa duk wannan harkokin ya kamata a ce musulmi ya waye a kai saboda wasu ne kuma su halakar da mutane a kai wani ma yadda yake cewa ai ba ma magana ceto yake ba wai in kana wasa da zunubi ma kare da rahamar Allah kun manta da addawo duk ba magana da addawo da yawo ba ma magana ceto ba su wasu aqida su shine in kana yin in ba ka yin zunubi wai kamar kare na ma rahamar Allah shi yasa ba ka zunubi wai in ba ka zunubi to wa Allah zai gafarta ma ayar kare da rahamar Allah ma ya zama ba ka zunubi ciwo ba ka yin zina kai har wai kai ka kai a ce wai kai ba za ka yi zina ba ka rena ma Allah ka rena rahamar Allah ba ka yin sata ba ka shaye shaye ba ka shan giya ai ka rena Allah ba to da wannan za ko je mun tattauna a kai ba? wanda suna azumi a cikin amma da giya suke farawa sun sha ruwa wani ya fara da kayan shaye shaye amma manzon Allah sai ya fara da abu mai tsarki sai ya fara da dabino طيبا حلالا نافعا مفيدا ما mutum ya yi shi ya sha ruwa kuma ya fara shan giya ko ya sha ruwa kuma ya fara shan wani abu na maye shi ya sa malam dama ita ɗariƙa an gina ta ne duk faɗariƙa duk wani abu da yake ci a kan son zuciya aka gina shi shi ya sa son zuciya ku halaka ne ma sunna an gina ta ne akan ƙur'ani da hadisi gina ta ne akan Qur'ani da hadisi Allah ta'ala ya mana afo wannan babun dai akwai rikici sosai gaskiya yana rikitar da duk wanda bai fahimci babun ba sosai da sosai ta cikin ahli sunna wal jama'a shi yasa sai mun tsaya mun fahimci babun sosai da sosai babun ceto sai mun tsaya mun gane babun sosai da mas'alolinsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani ba na'am na'am na'am mm mm mm mm na'am na'am mm cewa abin zai faru Mm.
sai ya zo zauna sai ki bai bar annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce Eh, annabi ya sa shi a cikin wannan ciki ceton da zai yi.
misali da zuwa cikin ka'ama harin alaihi Mm.
sallallahu alaihi wasallam Mm. Mm.
da ana hana kamar suna Eh, da cewa annabi cici eh.
shi da matsayin wani
yau shubuha ce amma mai sauƙin rushewa ga wanda ya fahimta shin da bai muƙaddima ce da natija kana da yaƙini cewa manzon Allah zai ce to ba ka shakka shi ne ya halatta ma ka roƙe shi sai mu tambaye ka mu ce ai muka ce ceton ya kasu zuwa kaso kaso wani iri kake nema daga wajen su in za ka tambaye shi eh wani iri kake nema daga wajen su? ka kai kanka wuta ne kake so ya fidda kai daga wuta ko kuma ka kai kanka aljanna kake so ya daga darajarka ko kuma ka san cewa wuta za a ce ka je sai kake so ya ce kar a kai ka duk wannan ya shafi gaibu kana yin da awar za su sai mu ce ka kafirta saboda kai da awar izinin gaibu shi yasa abun akwai abin da yake kewaye da shi ba zai baka damar ka halarta wancan ba saboda dole akwai muƙaddima akwai natija shi ne amfanin ilimin mantiki wanda aka tace shi eh shi ne amfanin ilimin mantiki ita magana tana da muƙaddima tana da natija kaji wanda shi ma yana da ya fa'ida ke ne kaɗan ya ga wanda ya fahimce shi Allah ya fahimtar da mu to da haka dole sai ka sai ka tattauna da mutum ma ka ji da ya sani na gaibu wanda har ya halatta masa ya shi yasa malam mazhaba ita ce mazhabar ahlus sunna shi yasa ni wato wani lokaci idan na ga mas'ala sai ne ta nazari na kasa gano fuskarta na kasa fahimtarta da ko ta da ba da imamu shafi yake da ita da abin da ya irin wannan sai ya kasa to yana cewa amantu billahi ala muradillahi tunda shi ya kasa gane cikin sai ce wa amantu bi rasulillah ala muradi rasulillah da abin da ya shige ma duhu irin wannan kuma gashi ahlus sunna suna kai to kawai kai ma ka ba da gaskiya a lokacin sai ka ce kawai kayi ta dari in dai ahlus sunna suna son abu to na rantsi da Allah shine gaskiya kuma shi ne ya dace da hankali in dai ahalu sunna ne aka tunda su waye ahalu sunna tushen su fa shine sahabbai yawwa ahalu sunna abun nufi da ahalu sunna su ne sahabban manzon Allah Abu Bakarin wa Umar wa Uthman wa Ali da sa'iru sahaba sai wanda ya bi su da kyautatawa su ne ma'ana ahalu sunna wayannan mutanen su za ka yi su za ka yi wa zaton bata ko wani abu yi shi yasa wato ka sami yaƙini cewa sunna sunna ita ce addini na gaskiya da abin da ya zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake hannun ahlus sunna to shine fa abin da yake na addinin gaskiya da abin da ya saba masa to gaskiya ba gaskiya bace ba daidai bane da abin da ya saba wa ahlus sunna kuma kar ka manta ta muka yi ahlus sunna su ne sahabbai sai wanda suka bi su dan karka ce a kaga suna tsarkake kansu suna cewa su ne akan daidai ba mu muka ce ba yawwa cha muka yi sahabbai su ne ahlus sunna sai wanda ya bi su da kyautatawa to abin da suke gaba shi ne dai ina fatan ana fahimta to wannan shi ne Allah ta'ala ya dace da mu da aka ceto da ijma'in ahlus sunna wal jama'a qafibatan lam yashizza anhum ahad cewa la yuqlabu illa min malikiha huwa Allahu rabbul alamin yawwa qul lillahi shafa'atu jami'an wannan aya ta gama yanke hukunci ka isar musu ka ce da su ceto baki ɗayan sa na Allah ceto na Allah ne ba wanda zai yi ceton kuma sai wanda Allah ya ba wa izini kuma ba ka izinin baya halatta cewa a tambayi ceton daga wajenka dole dai har- har abada dindindin ceto daga wajen Allah ake neman yawwa kamar neman gafarta zunubi ba ni ma daga wajen kowa sai Allah Allah ya ce wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah ba kama ceto shi ma na Allah ne gafarta zunubi na sa ne ceto na sa ne ba a raba su. ina fatan an fahimta Allah ya dace da mu amin dan haka kai wannan daura ta goya tumbi sha karatun baya ta ce ta zo da bayanai wannan daura Allah ya sa albarka cikin ta shi yasa nake ga littafin kuma wannan karin ba zai kammala ba saboda abin da ya rage yana da yawa sosai kuma kwanakin da suka rage ba su da yawa sai dai ko mu samu wani lokaci saboda littafin yana da muhimmanci masayi ne ko wasu lokuta daga baya sai mu samu mu tsara in na ga yanayin lokacin da zai ishe mu a kammala daura ba Allah ya dace da mu to don haka malam da yake bayani Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya gafarta masa wannan muna jin wasu mu'akaza da a cikin littafin da tun daga farko har zuwa nan haka har zuwa gaba akwai wuraren da akwai mu'akaza a cikin littafin Allah ta'ala ya gafarta mana namu kurakuran kuma shi ma malam Allah madaukakin sarki ya gafarta masa duk inda ya kuskure Allah ta'ala ya dace da mu mala yace wa zalika huwa al-maqamul mahmud wannan shine al-maqamul mahmud allazi wa'adahu Allah bihi wanda Allah ya masa alƙawarin kama fi kitabihi al-aziz mai da yazo a littafin sa mabuwayi kaga ba a rigaya an bashi ba kuma kamar yadda muka faɗa ko da an ba wa mutum ceto to wannan bayarwa ba ta halatta cewa a nemi ceton daga wajensa me yasa saboda iyakan ciwo mutum take ba sai ka je wajen ceton ba inda ana ba da ceton ne mutlak gairu muhaddad da shine sai a ce in ka shiga wuta za ka yi ceton kai da aka ba wa ceto kamar annabin da aka ba shi dama ko mala'ika ko salihin bawa ko mumi shine sai a ce in ya shiga wutar sai wani ya ringa cewa shi ma a cece shi ma a cece shi a'a iyakan manzon Allah ya ce fa yaqulu li hadda iyakance wanda zai yi ceto ake yi iyakance wanda zai yi ceto ake yi Allah ta'ala ya dace da mu malam ya ce wal hasil anna qalaba al hawa'ij min al ahya'i ja'iz malam yake cewa wato abin da yake dai tabbatacce neman bukatu daga wajen rayayyu ya halatta da sharuɗa daga cikin sharuɗan idza kanu yaqdiruna alaiha in sun kasance za su iya kuma da wani sharaɗin shine ya zamanto suna nan suna wajen ko da mutum zai iya a hutu baka nema daga wajen sa sai in yana wajen wanda yake can nesa kamar kana nan shi kuma yana can wani gari sai kake neman wani abu daga wajensa wanda inda yana kusa zai iya shi ma wannan yana daga cikin shirka da haka dole sai da sharadi cin abin da zai iya kuma ya zama to yana jin kai yana tare da kai amma ka samu wannan sharuɗa babu laifi a nema nemi wata bukata daga wajen wanda yake raye wannan babu laifi amma aljani shi ba a neman komai daga wajensa dindindin baya halatta ka nemi wani abu daga wajen aljani inda shi baya daga cikin jinsin ka ba ka ganinsa ba ka san da shi ba balle ka ce ai ka gan shi ko ka san da shi innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna ba ganin aljani walle ka ce wani abu daga wajen ana magana ne mutum dan uwanka shine ake nema daga wajensa abinda zai iya lokacin da yake raye lokacin da yake wajenka wa min zalika du'a'u daga cikin wannan da ake nema daga wajen mutum wanda yake raye wanda yake tare da kai yake jinka in ka buga mutum waya shi ma hukuncinsa shi ne yana tare da kai yana jinka kamar ka buga mutum waya yana maka yana saudiya sai ka ce to wani da Allah ka yi min addu'a hukuncinsa kamar yana tare da kai yana jin kai inda gashi nan yana jin me kake cewa amma in baya can yana can maka kana nan sai kake kururuwa cewa yi maka addu'a yi maka kaza da kaza to wannan ya shiga cikin shirka kamar yadda bayanin ya gabata a darasin mu na sharhu usul salasa na Muhammad ibn Salih الشيخ الصالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى da haka daga ci akwai addu'a fa innahu yajuzu istimdaduhu min kulli muslimin ita addu'a ta ne ta halatta ka nemi ta daga wajen dukkanin musulmi musamman salihai daga cikin su wanda nagartar su ta bayyana bal yahsunu zalika malam yace hakan ma abu ne mai kyau idan malamai suna cewa ina bin Uthaymeen yace ina ba bane mai kyau ka ringa neman mutane su maka abu ne mai kyau shi sai da wani kaidi shine sai da niyyar cewa in kana nufin kana so ka kyautata mu ma ba a barin abin a ce mutlakan kawai abu ne mai kyau duk inda kake ka ce ayi ma addu'a ka inda neman ayi ma addu'a sai da niyyar cewa in kana so ka kyautata masa shi saboda duk wanda ka ce yayi maka addu'a to in ka sa shi da niyyar ka kyautata masa ka kyautata masa din saboda kai ne sababin yi wannan ibadar mai girma dan addu'a ibada ce mai girman gaske wacce ke saurin kusantar da bawa da Allah to da wannan niyyar ya halatta cewa shi ma ya amfana kai ma ka amfana ibn usaymin ya ce wannan Allah ya saka masa da kai wa kadhalika shafa'atu min ahliha malam ya sake dawo ya ce haka nan ba dai neman ceto daga wajen ahalinta ahalinta can ba ya ce kamar annabawa ya ce allabi wara da shar'u bi annahu yashfa'un wanda shari'a ta zo cewa za su yi ceto to ai sai mu ce ala gafarta malam shari'a ta zo da cewa annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto salihan baya za su yi ceto mumine za su yi ceto mumine za su yi ceto da haka wa za mu nema daga wajen duk wannan akwai tabbacin za su yi ceto kafin su zai iya cewa ai ya ce annaba ne saboda su akwai tabbacin za su yi ceto kaga shi ma sai ya kawo shubuha ko tana buƙatar sai ka bashi amsa amsa ita ce amsar dai da muka bada cewa ba su rigaya sun mallaka ɗin kuma da ceto da gafarta zunubi da biyan buƙatu duka babu su ɗaya kowanne addu'a kowanne ibada ce ita ko ibada ana fuskantar da ita ga Allah tabaraka wa ta'ala da haka dai a wajen ahlus sunna wal jama'a ba a neman ceto daga wajen kowa sai daga wajen Allah da irin waccan ma'anar da muke tattaunawa a kai ba a nema daga wajen kowa sai daga wajen Allah ta'ala da da lafazin ceto ya zo yana nufin addu'a to in wannan ne ba wata matsala amma dai irin ceton da muke tattaunawa a kai ba a neman sa daga wajen kowa sai daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya datar da Malam ya ce walakin yambagi an yu'lam sai dai ya kamata a san cewa anna du'a man yad'u lahu cewa addu'ar wanda zai maka addu'a addu'ar wanda zai maka addu'a la yanfa'u wannan addu'ar fa ba za ta yi maka amfani ba dan wani ya daga hannu cewa Allah ya gafarta ma Allah ya biya ma bukata Allah ya ma kaza da kaza ba wai da ya faɗa shi kenan a'a illa bi idnillah sai da izinin Allah addu'ar za ta yi amfani sai in Allah ya karba wa iradatihi da nufin Allah wa mashiyatihi da ganin damar wa kadhalika shafa'atu man yashfa'u haka nan ma ceton wanda zai yi ceto la takunu illa bi idnillah kaga nan kuma ya gyara magana shi yasa a can bayan ma inda haka ya ce to da shi ne ba ta kasancewa sai da izinin Allah shi yasa ba a nima daga wajen mutum din kai tsaye sai Allah ya ba shi izini sannan zai yi ceton to ai ba a ba shi izinin ba balle ka nema daga wajen mai da malamai suka faɗa cewa abin da mutum bai mallaka ba baya halatta ya tasarrufi a cikinsa ko da kuma ya san cewa zai mallaka ne baya halatta mutum ya tasarrufi a ciki ko da ya san cewa zai mallaka wanda bai riga ya auri mace ba ko da ya san cewa shi zai aure ta da yaƙini abubuwa duk sun gama faruwa rana kawai ake jira ai bata halatta gare shi sai lokacin da aka yi aure haka wanda ya san cewa zai mallaki abu wannan motar fa sun yi da alhaji wani shi zai saye ta sun kai ko ya ba da advance ma bai ta sarrufe a cikin ta dan ba ta saba wannan sha'anin duniya kenan balle sha'anin ceto shi yasa ba wanda zai yi tasarrufi game da ceto sai an ba shi dama ya ceto kuma shi ma ceton ba mutlak ake ba da shi ba zalla ya ce fa ya li haddan ana iyakance masa iyaka iyakance masa to sai ya fitar da su daga cikin wuta kamar yadda ya gabata don haka wannan ya nuna cewa ceto Allah ne kaɗai yake mallaka Allah yake cewa kullillahi shafa'atu jami'an كما ورد بذلك القرآن العظيم كما يد القرآن يزودها فهذا تقييد للمؤلف ما لم يتشي ونن قيدي ني أكا يو أبن أكا تكيش باب قيدي لا ينبغي الأذون عنه بحالي bai kamata a karkace masa ba da kowane irin hali cewa ceton fa baya kasancewa sai da izini ko mushrikai da kuke shirka kuna cewa wa'in za su ci ku a wajen Allah wa'annan waliyai da shehidai duk shine makasudin wannan dogon bayani shine wannan ƙarshen cewa ceto baya aiki sai da izini to waye ba wa shehinnan ka izini su yi ceto waye gaya maka za su yi ceton kuma in za su yi ceton waye ce ana nema daga wajen daga wajen Allah ake nema haka ba a neman ceto daga wajen kowa wanda yake raye da wanda yake mace ko annabi ko mala'ika ko salihin bawa qul lillahi shafa'atu jami'a ceto na Allah ne baki ɗaya ba wanda yake mallakar ceto da haka wayannan shubuhat suna na'am na'am na'am eh na'am eh eh sallallahu alaihi wasallam eh eh wannan ai eh wannan ai ba nima bane bayani ne eh cewa mai ceton mu wato wanda za a bashi ceton mu ba wai muna neman mai cece mu ba eh bayani ne eh wannan min babil bayan babu wata matsala ba wata matsala ne insha Allah min babil bayan wannan salatin bai daga bakin manzon Allah su ne suke yi amma ba wata matsala cikin shi ne ko da za a samu wani abu na kura a kai to mutum ya gane bai zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to naka wannan malai yake cewa wa alam ka sani anna min ashubahil baqila yana daga cikin shubuhat batattu shubuha batacciyar shubuha allati yuriduha al-mu'taqiduna fil amwat shubuhar da waɗanda suke ƙudirce ire-iren waɗannan miyagun aƙidu game da mamata suke kawo annahum laysu kal mushrikina min ahadil jahiliyya suna cewa ai su ba kamar mushrikai bane wanda suke zamanin jahiliyya li'annahum innama ya'taqiduna fil awliya'i salihina saboda su abinda suke ƙudircewa na waɗannan ayyuka suna kudircewa ne game da waliyan Allah da kuma salihan bayi wa ula'ika ataqadu fil awsani washayatin su ko waɗannan suna kudircewa ne game da gumaka da kuma shedanu sai malam ya ce wa hadhihi shubahu dahibatu wannan shubuhar tasu da ire-iren ta shubuha ce wacce take busasshiya wato tuni ma an riga an gusar da ita shubuha ce ɓatacciya za'ida baki ɗaya shubuha ce wacce take a bar gusau ƙur'ani ya riga ya gama kusar da ita sunna ta riga ta gama kusar da ita ta riga ta gama ɓata shubuha ce ɓatacciya gusasshiya tunadi ala sahibiha bil jahl wacce ita kanta shubuha tana yi shi na gama abocinta cewa jahili ne ita da kanta abin take yi kuwa ke fa inna allaha lam ya abu mani i'taqada fi Isa alaihi salam to kaji fa amsa malam irin ta ilimi ko da kuke cewa ai waliye kuke kudircewa game da su sai malam ya fara maka da shugabannin waliyan ba ma wali ba wannan annabi Allah madaukakin sarki bai yi uzuri ga wanda ya kudirce ire-iren waɗannan aƙidin game da Isa alaihi salam huwa nabiyyu min al-anbiya shi annabi ne ma daga cikin annaba ba ma wali ba annabi ne ma karewa ko kuma kun ce waliye kuke kudircewa da salihan bayi to ga wanda ya kudirce kuma game da annabi shi ba a yi masa uzuri ba kai kuma sai ya maka uzuri haka ba zai yi ba haka wannan shubha ce ba tacciya in ka ce wanda ya kudirce wannan game da waliyi wanda ya kira waliyi ne mu taimakonsa ko ya nemi cetonsa ko agarinsa bai yi shirka ba sai a ce to ya za ka yi da kirista shi da yake kiran annabi isa shi annabi shi ma ba shirka yake ba ya za ka yi da masu kiran manzan allah ba shirka suke ba subhanallah amma da yake mutum in zai faɗa yana faɗin abin da ya yi tunanin cewa hakan abin yake a wajen kowa da kowa san cewa malamai suna bibiyar shuhat suna ba da amsa a kai malamai suna nan sun shirya da ɗaliban ilimi suna ba da amsa akan dukkanin wata shubuha ta mushiriki wanda muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara huda mana daga falalas Allah madaukakin sarki ya ƙara ilmantar da mu ilimi mai amfani ilimi na ikilasi da biyayya da kuma da'awa zuwa gare shi ba ilimi na alfahari da riya ba Allah ya nisanta mu da riya da alfahari da haka ma da yake cewa ba a yi uzuri ga wanda ya uzurci ire-iren wayannan akidu game da annabi isa ba alaihi salam huwa nabiyyu min al-anbiya kuma shi annabi ne daga cikin annabawa bal khataban nasara bi tilka al-khitabat al-qur'aniyya Allah madaukakin sarki yayi magana da kiristoci wato nasara da wayannan maganganun da yayi da su cikin Qur'ani wa min ha daga ciki Allah ya ce ya ahlal kitabi ya ku wa'anda aka ba su littafi la tablu fi dinikum kada ku husa gona da iri cikin addini shine ku ringa cewa annabi Isa dan Allah ne kar ku faɗi wannan kun wuce gona da iri ku ku ce annabi Isa Allah ne ko mahaifiyarsa Allah ce ko matar Allah ce kun wuce gona da iri la tablu fi dinikum kada ku huce gona da iri cikin addini wala taqulu ala Allah illa al-haqq kar ku faɗi komai akan Allah sai gaskiya innamal masihu isa ibn maryama shi fa annabi isa dan maryam bai zamanto komai ba rasulullahi face manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalmar ce da ya jefa ta ga maryam shine wannan kalmar ta kun Allah ya ce inna matsala Isa inda Allahi ka matsali Adama shi ma kamar annabi Adam yake an halice shi ne da kun shi ma da aka kalmace aka jefa ta ga Maryam wa ruhun min kuma wani rai ne daga rawukan da Allah madaukakin sarki ya halitta fa aminu billahi ku ba da gaskiya da Allah wa rusulihi da manzanninsa kaga annabi Isa ba dan Allah bane Allah ya musu raddi wa qala liman kana ya'budu al-mala'ika haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ga waɗanda suke bautar mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa game da haƙƙin su Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an a ranar da Allah madaukakin sarki zai tashe su baki ɗaya wato a tashi mala'iku da wanda suka bautata wa mala'iku da duk bayi baki ɗaya thumma yaqulu lil mala'ikati sannan Allah madaukakin sarki zai faɗa ga mala'iku yace a haula shin wayannan mushrikan iyyakum kanu ya'budu ku suka kasance suna bautata qalu sai mala'iku su ba da amsa ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ka fi ƙarfin haɗa ka da abokin tarayya wane ba mu kai abotata mana ba tsarki ya tabbata gare ka baka da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala anta waliyuna min duni kai ne majibincin mu ba su ba ba mu ba mu san su ba ma kai ne majibincin lamarin ba su ba babu alaka tsakanin mu da su sai su yi musun bauta da ake da ba su ma san ana yi ba su ma san suna yi malam ya ce wala shakka anna isa wal mala'ika babu shakka cewa annabi isa da mala'iku afbalu min ha'ula'i awliya'i was salihin sun fi wa'ancan waliye da salihan bayi da mushrikai suke kira ko ba su yi su ba sun fi su alladhina sara ha'ula'i quburiyuna ya taqiduna wayanda wayannan masu bautar kabari suka kasance suna koyarce wayancan aqidu game da su na cewa suna cutarwa su amfanar suna bayarwa suna hanawa suna yaye damuwa wa ya nuna fi sha'ani suna husa guna da iri game da sha'aninsu ma'a anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam huwa akramul khalqi ala Allah tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yafi kowa karamci da girma da mutunci a wajen Allah wa sayyidu waladi adam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkanin wani dan adam wa qad naha ummatahu an tagru fihi ya hana al'ummarsa su wuce gona da iri game da shi kama ghalatin nasara fi isa alaihi salam kamar yadda kirista nasara suka wuce gona da iri game da annabi isa wani bangare suka ce da shi Allah wani bangaren su suka ce da shi dan Allah wani bangaren su suka ce da shi shine na uku allolin guda uku ne shine na uku sun wuce gona da iri sai manzon Allah ya ce mu kar mu yi haka amma walam yamtasilu amrahu ba su yi aiki da umarcin da umarnin manzon Allah walam yamtasilu ma zakarahu Allah fi kitabihi al-aziz ba su yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya ambata suna huce gona da iri game da manzon Allah zaka ji a cikin waƙe-waƙen su na da can da na yanzu mai da muke yawan ba da misali a ciki zaka ji a cikin waƙe-waƙen su da haka ba su yi aiki da Qur'ani ba su yi aiki da umarnin manzon Allah da hannunsa mai da Allah ya faɗa a Qur'ani min qaulihi fadin Allah ta'ala Allah ya ce wa manzon Allah laisa laka min al-amri shay'un baka mallakar komai na al'amarin bayi al'amarin bayi baki ɗayansa kaf ya manzon Allah baka mallakar komai daga ciki baka mallakar gafarta musu zunubansu baka mallakar azurta su baka mallakar ba su lafiya baka mallakar kashe su ko raya su kai ko da shiryar da su da kake kwaɗayin su shirya ba ka mallaka mallaka ce ta Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga inda zai yi a ba manzon Allah wani abu na sha'anin bayi da an bashi shirya tawo saboda yana so kowa ya shirya amma sai Allah bai bashi ba dan ba aikin sa bane ba abin da annaba suka mallaka game da sha'anin bayi ko shugaban su bai mallaka ba wato annabi alaihi salatu wassalam ya nuna cewa ba a neman komai daga wajensa ma yanzu ba abin da ba a nema daga wajensa wajen maulidi da bayan maulidin da kafin maulidi addu'in suna cike da nema su har inkari suke ma ina gaya muku nan a cikin karatun daura wata take gaya min wata ɗaliba take cewa wata tun da ta zo daura ranar farko ba ta ƙara zuwa ba wai ya za a ce ba za a daga hannu a ce manzon Allah ya gafarta zunubi ba ai an raina shi ya za a ce ba za a ɗaga hannu a ce manzon Allah ya taimako ba ai an raina shi ya za a yi ba za a ɗaga hannu a ce manzon Allah ya bada arziki ba to waye zai bayar in bai bayar ba waye zai bayar in bai bayar ba aka ce ka abu to wa za a roƙa wa bayi suka sani wa bayi suke da shi ka duba fa ya ringa faɗa akan shirka yana nuna ɓacin ran akan shirka kuma mace ce shi ne babban abin haushi kaga ya nuna dora ta aka yi a kai wani ne ya horar da ita irin wannan ta ɗauka wa bazin karatun irin na shiriri ta ne ta zo ta ji shi kenan ba ta ƙara zuwa ba ta ɗauka ta ɗauka falala shi za a bayani ta ɗauka bayanin falala shi za a yi ko kuma ta ɗauka kasala za mu yi subhanallah Allah ya mana afuwa wani shi ya sa na amalaikun sana na'am eh eh ai kai ka ta kun abubuwan ka ce misali mutum zai iya gina masallaci ko makaranta sai ya tawassuli da shi ko kuma zai iya yi wa manzan Allah salati fi kuma ya tawassuli da manzan Allah kaga akwai zai wanne daga ciki makaranta wato aikin alkhairi ne mutum ya aikin alkhairi sai ya tawassuli da shi manzan Allah ya sai ya tawassuli da me ai in ka ce da shi kalma ce muzmala a dunkule kake bada abu in ka ce mutum ya tawassuli da manzon Allah sai ya tawassuli da shi din na cewa ya halatta dan bid'a sai ce kun ji sai ce gashi nan ya faɗa ya ce ayo manzon Allah salati ai tawassuli da shi shi wa shi manzon Allah kuma dole ka yarda shi ya samu ahli sunna za ka yi mana tambaya sai ka yi warawara da yan shaye shaye da shi warawara ake yi eh ma'ana ka yi salati ga manzon Allah ka yi tawassuli da salatin da kai da'arka ko kuma ka yi tawassuli da shi manzon Allah wanne kake yi na'am eh ka yi tawassuli da salati ya shiga cikin aikin ka na gari wanda ya karanta qur'ani zai yi tawassuli da karatun qur'ani wanda ya yi wa manzon Allah salati zai yi tawassuli da wannan salatin da yayi saboda ya yi aikin alkhairi daga mafifita aikin alkhairi ma da Allah ya fi shi yasa wani sahabi ya ce rayuwa ta wato na kasa ta kaso kaso uku ina yi wa kaina addu'a yana nufin ragowar lokacin sa in ka cire lokacin sallah karatu sauran lokuta dai haka lokacin addu'arsa in zai yi addu'a to sai ya kasa lokacin kaso hudu kaso daya sai sai ya manzon Allah salati a ce kaso kuma sai ya ci addu'o'insa Allah ce inda zaka dan kara mun da yafi alkhairi gare ka sai ce to na raba biyu an yi dibai dibai ni zan yi rabi ne addu'a rabi ne ba salati in ka kara yafi alkhairi sai ce to na ba kaso hudu zan yi ma salati a cikin addu'a ta kaso uku da lokacin duk zan ta yi ma salati lokacin ƙarshe kuma zan yi addu'a minti goma to minti bakwai duk naka ne Allahumma salli ala Muhammad sai ne minti bakwai minti uku sai ne tawa addu'a Allah ce in ka dan ƙara fa yafi ma fa ni manzo Allah sai ce to duk na ban ma in na zauna kawai duk lokacin na lalace to shikenan idan tuku ba hajatuka wa tuku ba hammuka ya ta lissafa masa in ku kai haka za a biya maka bukatun za a yaye ma damuwa Allah zai ɗauke nauyinka in dai ka sa salatin manzon Allah ba iya yi masa salatin kawai kamar kana kira wa kanka alkhairi da albarka ne saboda aljaza'u min jinsil amal yadda kake cewa Allah ya masa salati ya masa albarka to kai ma kana da wani kaso na abin da kake roƙa masa shi yasa wannan sirri ne in ka riƙo manzon Allah salati to ana ganin nasara shi yasa wanda ake cewa da su irin zakirin nan a cikin yan bid'a in dai suna yin salatin na gaskiya to yana ja musu shiriya sai ga sun shirya kuma daga baya sai dai da yake kuma salatin fati kawai suke galibi galibi salatin fati suke ko salatin nariya ko salatin tunajina duk wayannan salatai ne duk wayannan salatai ne ga wanda manzon Allah ya ce kuma wani ya zo ya tsara na to ce ka ɗauki wani kuma har ka ringa da awar wancan ya fi na manzon Allah alaihi salatu wa salam kaga wannan fahimtar ni ban san yadda musulmi suke yadda su karbe ta ko za ka yi wani zaton alkhairi to ka tabbatar da cewa abin da ya zo daga wajen manzon Allah ya fi alkhairi to ta wannan babu yasa ahlus sunna suka bar kowa suka bar komai ko da cewa abin da ka zo da shi ba za a yi maka inkari ba abu ne mai kyau a babin rayuwa amma ga yadda manzon Allah ya zo da shi to nasa ya fi naka don haka na manzon Allah ba ne ina fata an gane akwai abin da ba haram bane dan kayi ba haram bane tunda baya daga cikin abin da addini ya hana za ka iya kuyi da wani a ciki kafin ka san hadisi amma da ka san ah manzon Allah ai yana abin kuma ga yadda yake nan sai ka koma yin irin yadda manzon Allah yake ya fi maka alkhairi ina fata an gane babu mu'amala ke Allah ta'ala ya fahimtar da mu addini mu karasa wannan gaba sai mu daina yin lokaci a haka anan ma da yake cewa ba su yi aiki da Qur'ani ba su yi aiki da umarnin Allah ba Allah ya ce laisa laka min al-amri shay'un min qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa ma adraka ma yawmuddin wa ya sanar da kai mecece ranar sakamako wato wata rana ce mai girma wa ya sanar da kai wannan ranar mecece ita abin nufi siffofinta da yanayin shi yasa aka yi tambaya da ma da abin da ya zo da mata yana nufin sifa da yanayi Allah ya ce fanki su ma kuman ma kwabala eh fanki su ma kwabala eh kaga dan manci da fanki su man kwabala a wajen malaman tafsiri da haka wannan Allah ya ce wa ma adraka ma yawmu bi wa ya sanar da kai mai cici ranar kiyama wato halayen da na firgici tashin hankali abubuwa da yawa cikin ta Allah ya sauƙaƙa mana kuma ma adraka ma yawmu bi aka dai sake mai ta wannan tambaya sannan wa ya sanar da kai mai cici kiyama to ga bayanin ta yadda take yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rana ce ita wata rai ba ta mallaka wata rai komai ba abin da wata rai za ta mallaka ba kaga ceto ya shiga shi ma shai'u ceto na Allah ne wata rai ba ta mallaka wata rai ceto balle ka nema daga wajenta shi kansa ceton na Allah ne sai dai ka nema daga wajen Allah ka ce ya Allah ka sa mu a cikin ceton masu ceto kuma kawa da wani daga cikinsu kamar annabi alaihi salatu wassalam shugabansu mafi alkhairinsu ka ce ya Allah ka sanya mu daga cikin ceton annabinka to yayi amma dai kai tsaye ka nema ka ce ya manzon Allah ka cece mu to ka tambaye shi abin da bai mallaka ba ka tambaye shi abin da ba nasa ba qul lillahi shafa'atu jami'an da ka wata rai ba ta mallaka wata rai wani abu wal amru yawma idhin lillah al'amura baki ɗayansu a wannan rana a hannun Allah su a yanzu ba a hannun Allah su yanzu malamai kuma haka abin yake amma a lahira wato zai fi bayyana dan zai bayyana da kowa wani yana alfahari da wanda yake cewa suke juya duniya da su su ne super power suke juya duniya sai yadda suka sai yadda suka ce sai sun ga dama a zauna lafiya in sun ga dama a tashi hankalin kowa ba haka abin yake ba haka yake kawai dama ce Allah ya ba sakan dai yawa ba a shafe su irin shafi wadda sai a manta da su kamar kowa ma sai ya manta da su kamar ba a taɓa yin nawa aka shafe ni ba wanda ya san da su na ku almajir da aka shafe ni kai baka san su saboda an shafe su an shafe ambatansu Allah ne kadai ya san da su Hmm? da haka ba wani zai wani alfahari al'amari na Allah ne duniya da lahira amma al- a lahira al'amarin ya fi bayyana ga sauran mutane baki ne a ranar lahira kowa zai sanya wa amma ma hakahu alquran to ina tunan gaba ce nan wajen ku ko tsakiyar abin da yake tsakiya ne ko wa amma ma hakahu alquran an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma abinda qur'ani ya hakaito daga annabi alaihi salatu wassalam min annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala darra cewa baya mallaka wa kansa cutarwa da amfanarwa wa ma hakahu qur'an an rasulillah da kuma abinda qur'ani ya hakaito ba wa amma ba wa ma ku da shine wa ma ni na karanta shi da wa amma shi kana jima'a na canja wa ma hakahu alqur'anu an rasulillah da kuma abin da qur'ani ya hakaito daga wajen Allah daga wajen manzon Allah wanda da yake nuna cewa komai na Allah ne min annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala darran cewa manzon Allah baya mallaka wa kansa amfanarwa ko cutarwa shi ma ya saka gane cewa komai na Allah ne duniya da lahira wa ma qalahu sallallahu alaihi wa sallam li qarabatihi da kuma abin da manzon Allah ya faɗa ga makusantansa allazina amarahu Allah bi inzari wanda Allah ya umarce shi da ya gargaɗe su cewa su tsaya su imani da aiki na gari ba abin da zai kubutar da su sai wani bi qaulihi da fadin sa wa anzir ashirataka al-aqrabi Allah ya ce ka gargaɗi makusantanka danginka wanda suka fi kusanci da kai faqama da'iyan lahu sai ya tashi yana kiransu wa muqabiban li kulli wahidin minhum yana magana da kowa daga cikin su qa'ilan yana cewa ya fulanu ibn fulani ya kai wani dan wani la uguni anka min Allah shay'a ba abin da zan iya wadata maka a wajen Allah dan Allah ne ke mallakar komai abin da ya kamace ka kai imani da aiki na gari shine Allah sai ya tausaya maka a lahira shine sababin tausayin Allah a lahira amma a nan duniya sababin tausayi yana da yawa daga ciki akwai shiga damuwa ko shedan ya shiga damuwa roki Allah zai kula shi duk wanda ya shiga damuwa in dai Allah ya kira to Allah zai kula shi a nan duniya amma ban da lahira lahira ta mumini ce kawai ya kula na tubinta fulani ya ke wanta yar wani la uguni anki min Allah shay'a ba abin da zan wadata miki a wajen Allah ya bani fulani la uguni ankum min Allah shay'a ya ku kabila kaza ba abin da zan wadata muku a wajen Allah fan dur rahimakallah malam yace to ka duba Allah ya madaukakin sarki ya nan fa nan ma gaba shi gaba ce ko in kuma mu ci gaba to ni ina duba wanda suke dan nisa ne na'am in mu ci gaba an samu gaba sai ku yi magana to wanda suke nisa amma malam kai ne suke ya malam Abdullahi an samu gaba ko to tsaya eh saboda asali muna tsayawa shi ne muna rasa na eh shi ne amma yi saboda a mu tsaya hakan saboda ma mun yi saurin mun ci gaban da ya samu ba zai kammala ba. Eh, kuma akwai masu dan uzuri eh kuma tun da shida ake so wajen shirye-shirye shan roƙo shi ya sa mun samu gaba da sai ya tsaya insha Allah Allah ya dace da mu sai mu tashi akan kuɗin malam fango rahimakallah
ita ce ai malamin ya yi tsaye a يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن
Thank you. aka wanda zai yi aka wanda za a tafi
da